الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke nan unguwan fantami fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan tarjamar alqur'ani da muke a wannan yini mai albarka yinin juma'a kuma kowane mako yau yinin juma'a ya yi daidai da shi daga watan ɗayan musulunci watan al-muharram hijira yau na da shekara 1446 sha biyu ga watan bakwai na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba 16 ita ce suratun nahal karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 92 yau za mu tashi aya mai namba ta casa'in da uku a wannan sura mai albarka suratun nahal wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha shida a cikin ita suratun nahal insha Allah ala rama faɗin Allah ta'ala da yake cewa walau sha Allah walla ja'alakum ummatan wahida walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون
الله تعالى يكتشى ولو شاء الله da dai Allah ya so cikin mashi'arsa la ja'alakum ummatan wahida da ya mai da ku al'umma guda ɗaya wanda za ta tsayo akan musulunci akan tauhidi akan sunna da a ce Allah ya so cikin mashi'arsa da kowa daga cikin bayin Allah ta musulmi ne ko mai da'a ga Allah kuma akwai hadisi da yake cewa da a ce zuciyar kowa daga cikinku za ta zama to zuciya ta atqa minku mafi kiyaye dokokin Allah a cikinku to hakan ba zai ƙari kuma a cikin mulkin Allah ba da kuma a ce kowa zai zama fajiri kamar fir'auna to hakan ba zai rage Allah da komai a mulkin sa alwahidul qahar komai iya gargashin mashi'arsa da iradarsa duk abin da ka gani ya faru to da mashiyar Allah ya faru yasa kada wani abu ya dame ka ko ya shige ma gaba ka rasa yadda zaka yi da shi da kai da shi din duk Allah ne ke juya ku yasa suratul ra'd Allah ke ce yudabbirul amra yufassirul ayat yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum biqa'i rabbikum tuqinun Allah shine ya siffanta kansa da yudabbirul amra duk wani juyi da ka sani a kanka ko a kanmu ko a kan garinku ko a kan duniya ko a kan wani naka ko a kan wanda ba naka ba ko inda ka sani ko inda baka sani ba in dai abu ya juya to Allah ne juya shi duk ƙarfinsa kuma kuma duk rashin ƙarfinsa kuma yudabbiru al-amr yufassilu al-ayat kuma Allah shine ke rarrabe ayoyinsa akwai aya kauniya da aya mataluwa Allah yake rarrabe su ga bayin Allah domin su zama cikin masu tunani kan ayoyin Allah. Isa ya yan uwa karmi ne karmi ne ta tauhidi. Daga an tafi a dawo kansa. Shine jigo. Daga ka dan samu a tangadi haka ka dawo kan tauhidi gaba ya. Wanda duk wanda ya koshi da tauhidi rayuwar sa fa zama abin shawa. Ba abin da zai dame ka wallahi. Komai gudana yake da ikon Allah. Baka isa kuma ka canja wa Allah ikonsa ba. ba ku isa ba wallahi ku bar wa Allah kayansa ko dai abin da ake so ku yi masa da'a ku bi shi ku tsaya akan tauhidi to Allah ya ce da ya so cikin mashi'arsa la ja'alakum ummatan wahida da ya mai da ku al'umma guda daya ana cewa umma in da mutane suka haɗu akan aƙida ɗaya da manufa ɗaya shine umma aƙidar su ɗaya manufar su ɗaya manhajin su ɗaya littafin su ɗaya manzon su ɗaya inda suke fuskanta ɗaya to shine umma to da Allah ya so cikin hikimarsa da ikonsa da mashi'arsa to da Allah ya mai da ku al'umma guda ɗaya kowa ustazu ne kowa alaramma ne da an sha wa'azi kam to amma Allah bai so ba mashi'ar Allah ta riga ta ta bata so abin bai ba to sai Allah ya ce walakin yudillu man yasha sai dai Allah cikin hikimarsa da ikonsa sai ya hana wa'ansu su gane gaskiya karkace da Allah ya so da ya batar da wa'ansu a kalmar batarwa ba za a jingina ta ga Allah ba an fahimta alkhairu kulluhu lillahi wa sharru laysa ila Allah ba a jingina wa Allah mummunan abu yasa yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
na'am وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Allah yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka mai kyau to daga Allah ne amma wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi duk abin da ya same ka mummuna to kai ne ka jawo kanka wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida Allah ya turo ka zama to manzo ga mutane kuma Allah ta'ala ya ishe zama shi da akan wannan da Allah ya so da ya mai da ku al'umma dai sai dai Allah iya hana wa'ansu su gane gaskiya domin kuma abin da ya ƙudire nazartarwa ya tabbata tunda ya ce gidan biyu ne a lahira akwai gidan ashabu lemin Allah ya samu da shi to wannan gida shi Allah bai alƙawarin shiga shi ba Allah bai alƙawarin cika aljanna ba amma kuma ya yi alƙawarin cika wuta amma kowane gida ya ce akwai mazaunansa a ciki kaddararsa ta riga ta zartar akan wannan bayan da zaka yi hakan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a dukkaninku Allah ta'ala ya kaddara kowa rayuwarsa ta duniya har ma ta lahirar ma zaka rayu zaka yi kaza zaka yi kaza zaka mutu zaka samu kuma kaza sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa to ya ya Rasulullah to tunda haka ne ta rangina ranza ne to mu zauna mana kowa ya zauna kuma ya jira mutuwarsa a ga yadda Allah zai sai ce a uba e imalu fa kullum muyassarun ala ma khuliqa la kowa ya je ya aiki kuma Allah zai horewa kowa aikin da ya halice shi a kafa shi yasa idan ka ga mutum kullun iya aikin alkhairi to akwai yiwuwar Allah ya halice shi dan aljanna aikin alkhairi bai ba shi wahala kullun yabonsa za a yi kullun in ka ganshi to kaga alkhairi to Allah ya hore masa hanyar alkhairi domin ya sashi a gidan masu alkhairi aljanna wani kuma hanyar alkhairin wahala take bashi daga nan zai iya biyan kuɗaɗe masu yawa ya tafi kallon saban Allah amma ko bai shi da ba shi da damar ya zo ya samu awa ɗaya ya ji Allah ya ce annabi ya ce ba shi da wannan lokaci amma inda zai je saban Allah kuɗi zai bayar wa'ansu ma jirgin sama su yi hawa safo ta ƙasa a zai faɗi Allah ya amma bai taɓa zama na awa ɗaya ya ji Allah ya ce annabi ya ce kaga wannan sai ka tausaya masa shi ma koya shi ma mu yassar lima kulikala wacce hanyar ita aka hore masa bayan da za ka yi mishi ana fahimta sai malamin tafsir yake sha yuhillu man yasha'u bi khizlalihi iyahum adlan minhu Allah ta'ala ya hore mana hanyoyi ga sunan shi yasa Allah ya sanya mana hankali shi hankali aikinsa jikin halin tamizi ya nuna masa abu kaza iya da kyau abu kaza ba shi da kyau yasa wanda ba shi da hankali baya gane wannan kuma adalci irin na Allah duk mara hankali an dauke masa takalifi na shari'a duk abin da ya shari'a ba ta hukunta shi amma kai da Allah ya barka da hankali to hankalin da Allah ya makala ma ya makala min to babban aikinsa da zai mata mizi ya gane ma abu kaza iya da kyau abu kaza ba shi da kyau shi yasa yaro har ya kai shekarun balaga ba shi da littafin rubutu domin a lokacin hankalinsa bai cika ba amma daga zarar hankalinsa ya cika to Allah ya yanke mai hanzari za a buɗe masa akawun nasa na musamman duk abin da ya jajibo to nasa ne an fahimta wannan shine manufa ta hikimar da Allah ya makala mana hankali ya nuna ma abu kaza mai kyau ne abu kaza ba shi da kyau kuma a hankalce idan ka duba duk inda ake saban Allah wallahi wahala ce go duk inda ake saban Allah yanzu ka kaddara abin da ya fi zama shi dan ma ya goge mana ganin laifinsa da yawan mu abin da ya shafi harkar ban da zuwa a cika stadium ko a cika wani gida ana kallon ban akwai yan uwa matasa da suke wannan harkar muna fatan Allah ya dawo da su hanya ta daidai yanzu hall da aka haɗa ake kallon bal zai daidai da wannan hall din wannan masallaci zai daidai ga mu a cikin nutsuwa ga mu duk wanda ka kalla ka gani a cikin nutsuwa da annashuwa dan wannan awa ɗayan dai ka manta da masara da magi da dawa duk ka manta da su domin ƙur'ani ne a gabanka ka haɗa da wancan gidan da za ka ba da kuɗi sai ka ba da kuɗi ba za a yi ashar gaji dole wani ya tsura ashar wani ya ma habaici wani ya yi ihu wani ma ya sha giya wani ma ya buta sigari a go wani wiwi ma zai kura to gashi na ba daɗi kuma kuɗi za ka bayar wani ma ya taka ka to amma nan gahin muna cikin nutsuwa ba komai sai alkhairi wannan shine bambancin da hankali zai wa dan adam ya nuna ma wannan tun kafin nasu ma biya ka dau masu misali harka ta matan banza la kaddar duk inda mai harkar matan banza ke to a cikin wahala yake iya buyewa iya tunani iya fargaba yanzu aka hada wanda ya aure a sunna mutum ne fa zai aure amma ya ɗau matar su je su gaida mamansu su gaida babansa na san ko a tsaye kake fitsari ba za ka ɗauko karuwa ka je ka gaida babanka da babanka da ita ko a tsaye kake fitsari ba zai yi ba ba zai yi ba to amma matanka haihuwa za ta yi sai ka zo gidanku ka faɗa kuma amma murna kuma kai ma kana murna kaga bambancin wancan da wannan saboda ka Allah da ya mana hankali ya ce mu gane wannan abubuwan mu gane abu kaza mai kyau ne abu kaza ba shi da ana fahimta to duk wanda Allah ta'ala ya nuna masa wannan ya mai hankali kuma ya je dau hanyar bata to Allah ba wai da gangan Allah ya bar shi ba adalcin Allah ne bai da shi ana fahimta walakin yuzillu man yasha wa yahdi man yasha kuma duk wanda ga ya shiru iyakan hanya ta daidaita tawfiqin Allah ne kokarinka zai saka ba mutumin kirki iyayenka ba sa sa su ka zama mutumin kirki sai dai zama sanadiyya amma ka zama mutumin kirki to tofiki ne daga Allah duk mutumin da ya zama mutumin kirki to tofiki ne daga Allah Allah ne ya tofikantar da shi zuwa ga wannan layi ana fahimta wa yahdi man yasha'u wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun Allah ta'ala ya ce wallahi zan tambaye ku ɗaya bayan ɗaya kan abin da kuka aikata duk abin da kuka aikata a duniya tun daga balaganka har da za ka kwanta ka mutu to ka shirya sai Allah ya tambaye ka akan su la haula wala quwwata illa billah duk abin da kai ba iya nan maka tubata malaiku duk sun rubuta shi akwai manya-manyan tambayoyi da Allah zai guda takwas uku a kabari biyar a gaban sa gobe kiyama kowa sai ya amsa wannan tambaye kuma ansa all questions ba option kowace ka amsa ta tambayoyin kabari man rabbuka ma dinuka wama taqulu fi dhaka ar-rajul alladhi bu'itha fikum za a tambaye kan addininka da kuma amadinuka wama rabbuka da ubangijinka Allah subhanahu wataala sannan kuma akan manzon Allah za a ma tambaya sannan kuma a gobe alkiyama manzon Allah ke cewa kafar ɗayan ku ba ta gushewa gaban Allah hatta yasalahu an khamsi sai an tambaye shi kan abubuwa guda biyar an hayatihi fi ma afna وعن شبابته فيما أبلاه وعن علمه فيما صنع فيما صنع به wa ammalihi fi maktasaba wa fi ma anfaqa wannan dole ne manzo Allah ce sai amma wannan tambayo a gaban Allah za a ma tambaya kan rayuwarka a ina ka karar da ita tsufanka a ina ka tsufa daga samartakar ka zuwa tsufa a ina ka tsufa sannan za a tambaye kan ilimin da Allah ya baka mai kai aikata da shi za a tambaye kan dukiyar da ka samu ta ina ka same ta kuma ta ina ka kashe ta kowa sai an mai wannan tambaya shine wala tusaluna amma kuntum ta'malu Allah ya ce sai na tambaye ku ɗaya bayan ɗaya kan duk abin da kuka aikata ya sa ma'aikin Allah yake cewa idan an bunne mutum fas'alullaha lahu tasdita fa innahu al'ana yus'al manzon Allah yake cewa ku roƙa masa furcin sai tabbata domin yanzu na za a tambaye shi yanzu nan mala'iku za su tambaye shi ku roƙa masa Allah tasditi yusabbitu Allahu alladhina amanu يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة na'am ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah iya tabbatar da masu imani da furci tabbatacce Allah ya samu ci duniya wal akhirah a duniya da lahira tambayar da za a yi ma a kabari Allah zai baka na sa'a ka amsa sannan a lahira a gabansa Allah zai taimake ka amsa to wannan taimakon Allah ne Allah ya samu da cin wanda zai taimaka wa yudillu Allahu zalimin Allah yace kuma duk wani azzalimi to a mata yake da cikin mashiyar Allah da kaddararsa batacce ne wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah shi yake aikata duk abin da yake wala tusaluna amma kuntum ta'malun Allah zai tambaye ɗaya bayan ɗaya kan me kuka aikata a duniya sannan kuma da shi za a yi muku hisabi na'am
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله na'am ولكم عذاب عظيم Allah ya ce wala tattakizu aymanakum dakhalan kar ku riƙe rantsaran tsarku kuma yadda su yaudara dakhalan ne hadi'a kar ku mai da rantsuwa ta zama to yaudara ne ana fahimta hadi'a wa fasadan kar ku mai da ita yaudara kuma da barna ka rantse a zuciyarka ba haka ke ne ka rantse kuma dan a baka dama kai barna kai lalata Allah ce kar ku yi wannan wannan ba aikin musulmi bane yanzu kuma ku duba yadda rantsuwa ta zama abin wasa mutum ya san ƙarya yake amma ya rantsi ya ce wallahi ya rantsi da Allah akan abu kaza haka ne kuma ba haka bane shi kansa ya san ba hakan bane ya sani to Allah ya ce irin wannan ba aikin masu imani bane kar ka zama to kana rantsuwa dan yaudara kar ka zama to kuma kana rantsuwa dan ka samu dama kai barna shine wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatadilla qadamun ba'da subutiha sai kafafuwa su zame bayan da suna kan tabbata duk imaninka duk kusancinka da Allah duk takawarka in dai kana rantsuwa akan ƙarya to kafarka za ta zame an fahimta mutum zai waye gari ya fada cikin layin munafukai yayin layin mayauda in dai za ka yi rantsuwa kan ƙarya ta zama aikinka ta zama jininka da fatarka to Allah iya ce kafarka za ta zame bayan da kana tabbata akan tafarki madini fatadilla qadamun ba'da subutiha wa tazuqu su'a bima sadattum an sabilillah kuma hakan zai sa ku dan dani mummuna shine azabar Allah sai Allah ya siffanta ta da muni sai ku dan dani abu mai muni shine azaba da kuma fishin Allah subhanahu wataala sakamakon irin toshewar da kuke kada a bi hanyar Allah duk mai rantsuwa akan ƙarya to zai yaudari mutum zai hana a yi ɗa'a kuma zai haifar da fasadi to abin da ka toshe na daidai na tsayuwa akan hanyar Allah na daidai dalilin rantsuwarka to za ta jawo maka ɗanɗani mummuna a gobe da kiyama sai Allah kuma ya ce walakum azabun azim masu irin wannan ɗannan rantsa-rantsa na ƙarya na yaudara to ubangiji ya ce suna da azaba mai girma daga gare shi ita ce azaba mu'lim azaba mai radadi wanda ita ce kuma azabar wutar jahannama Allah ta'ala ya sani larabawa suna cewa li kulli mubtala ba'da afidi dukan wanda aka jarraba bayan kuma ya samu lafiya za a ce zalat kadmu duk lokacin da jarrabawa ta zo wa mutum a larabci suna cewa zalat kadmu wannan fa kafar kafarsa ta zame idan ka ji jarrabawa shine zaka dawo kan daidai idan kuma baka ji jarrabawa to shikenan zaka tafi a wannan zamilin Allah ta'ala ya tsare aya ta gaba
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم
Allah ce wala tashru bi ahadillahi samanan qalila kada ku dinga sai da alƙawranku da kuka yi dan Allah akan wani akan wani ardan qalila min duniya kan dan wani tamani kaɗan ko dan wata manufa kaɗan ta duniya kai alƙawari amma wani abu na duniya ya saka kanye wannan alƙarin ka warware shi da gangan karka yi wannan a larabawa tun kafin zuwan musulunci to mutane ne masu masu ƙoƙarin kiyaye alƙawari ko masu ƙoƙarin tsayuwa akan gaskiya ana fahimta akwai wani wanda ya zo ya musulunta a gumman zan Allah sallallahu Alaihi wasallam to danginsa duka ba musulmi a ci duka da ya musulunta wata rana sai ya koma wajen dangin nasa can yan uwansa iske shawa ne yanzu kai kadai zaka fita zakka kai kadai zaka bi zaka bi wannan addinin kai kadai kaza kaza kaza sai yake cewa ni dan nan nawa gani suka ce cewa wallahi na yi alƙawarin bin Muhammadu har na mutu suka ce to tunda ka yi alƙawari ka tafi ko da ka da ka warware to kai mutumin banza ne abu an fahimta tunda dai ka masa alƙawari wallahi mun sallama ka ka tafi ko da nan gaba za ka dakace ka fasa alkawarin to agon mu kai mutumin banza ne to ku duba inda kafirai masu kasan darajar alkawari kin da ka riga ka masa alkawari to jefe shi kenan magana ta riga ta gani akwai abu safiyan lokacin da ya je wajen hirakal aru iya shugaban nasara na duniya a lokacin yake tambaye sa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaya iya alkawari iya alkawari me yake kira mutane iya kira ɗayanta Allah iya kira ayiwa mahaifa biyayya iya kira a sada zumunci Abu Safi ne ce duk da na san akwai adawa tsakanin mu da shi amma wallahi ban masa ƙarya ba bai bude baki yayi ƙarya ba yake gunda na samu na shigar da wata magana sai da Herakal ya tambaye ne yace ya alƙawari in kun yi da shi iya cika ko ba ya cikawa yace duk alƙawarin da muka yi da shi iya cikawa amma yanzu mun yi wani ba mu sani ba ko zai cika ko ba zai cika ba yace anan kawai na samu wata ƴar kofa na shigo da abin da nake kafiri ne manzon Allah a lokacin yaki cike da su amma ya samu dama amma wallahi bai ƙarya ba duk abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa saboda kan mu riƙe alƙawari mu riƙe gaskiya ƴan uwa wannan iya cikin sha'air na musulunci a duk lokacin da musulmi suka rasa wannan to darajar ta zube kima su ta zuba in dai aka ce ba gaskiya ba alƙawari to lalle ilalla mun yi hasarar wata kama mai girma a cikin musulmi ana fahimta to Allah ya ce wala tashru bi ahadillahi samanan qalila kar ku sai da alƙawaran da ake dan Allah kar ku sai da su da dan abin duniya dan kankani inna ma indallahi wa khairul lakum ai inna ma indallahi minas sawab ai abin da za ku samu daga Allah na sakamako huwa khairul lakum shine mafi alkhairi a gare ku mimma fi dunya akan abin da za a baka kari alkawari ko akan abin da za a ma alkawari kai ƙarya da gangan to abin da zaka samu a gon Allah in ka cika alkawari ko ka tsaya akan gaskiya to Allah ya ce khairul lakum shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun har in kun san haka din in kun san haka kun yadda da qur'ani to ka tsaya akan gaskiya sakamakonka da zaka samu a gun Allah yafi duk abin da za a baka a duniya ka rike alƙawari kar ka warware shi dan wani abu na duniya in ka san haka to yafi duk abin da za a baka a duniya akan ka warware alƙawari da ganga ire in kuntum ta'lamu in kuntum ta'lamuna zalika fala taqu fala tanquduhu to kar ku zamto masu warware alƙawari ku zamto masu shiga alƙawari na'am
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
Allah ya ce ma inda kum yanfadu duk abin da ke gare ku to sunan sa ƙarare la hawla wala quwwata illa billah yanda ka zo duniya ba komai haka zaka koma lahira ba komai duk abin da ka samu a duniya to anan zaka bar shi kuma ka je lahira amma hisabi kan duk abin da ka tara yasa wani malami yake cewa ita wannan duniyar da za mu tsaya mata kallo na basira to da za mu gane kan cewa a ƙarshenta tana mai da mutane duk ɗaya ne duk matsayinka a duniya ƙarshen kyautar da za ta ma shi ne likafari da gunda za a kwantar da kai ba wata kyauta da za ta ma fiye da wannan duk lokacin da ka ɓata a kanta ƙarshenka ɗan inci ɗayan nan haka da mita kaza ɗinnan da za a kwantar da kai da farin alawayu da za a nan ka da shi to abin da za ta barbar kai kuma kowa ya yi mutum haka za ta masa da attajiri ne da mai mulki ne da mai sarauta ne da wayewa ne da talakawa ne duk ɗaya za ta mai da ku ka ka tsaya ka ɓata lokaci akan ta ma'aikin banza ne kwara ka tsaya ka gina lahirarka ka gina gunda in an je ba dawowa kuma in an shiga ba mutuwa amma duk abin da ke wannan duniya in ji Allah to yan fadu ya ma ƙari ya gama yafna babu shi suratul rahman Allah ke cewa kullu man alaiha fa كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام Allah ce kullu man alaiha ai kullu ma ala duniya duk abin da ke doron duniyar nan ko menene shi abin da ka sani da abin da kake jin labari da abin da kake kallo a hoto ko a talbishin ko a waya duk abin da ka sani to Allah ya ce sunan sa fani ƙararren abu ya ma ƙari ya wuce me zai tabbata waye baka wajen rabbika zil jalali wal ikram zatin ubangijinka shine tabbatacce ma'abocin girma da karamci amma duk abin da ka sani a duniya sunansa ya kare shi yasa kafin ma ya kare din Allah ya ce sai ya mai da shi bola duk abin da ka gani iya bada sha'awa ana fada akan sa ana rigima ana kashe juna to karshe kafin Allah ya tada duniya ya zama bola wa inna la ja'iruna ma alaiha sa'idan na وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Allah ya ce suratul kafi zan mai da duk abin da ke kan doron duniya nan na mai da shi bola kafin ma an ta da kiyama ya komai sai ya zama to gashi nan ba ne shi kudu ba sun ta kauye wanda ma'aikin Allah ke ta duk wanda yake son ya ga hoton alkiyama ya duba irin wancan suro sun ta kauye tana ci idan kaza ya faru za ga raƙuma suna yawo ba masu su isharu utilat kaga motoci azubi ba mai su kaga daloli iska tana daga su wallahi ba mai su ba mai su haka Allah ce kafin ya tada duniya sai sai duniya ta zama wannan kaga katon office ba mai shi katotan gida ba mai shi kowa ya gudu ya bar ladan sa domin dama duniyar kenan ita ce karshen ta wannan da kar ka tsaya ka bata lokaci akan ka bata lokacinka akan lahira nan ne tabbas an fahimta ma inda kum yanfadu duk abin da ke gare ku kun tara shi ta hanya mai kyau ko ta mummunan hanya kun tara shi ta halal ko ta haram kun tara shi da gaskiya ko da ƙarya to Allah ya ce a faɗa muku yanfadu abin ya ƙare ma ya wuce kawai wa ma inda Allah baq abin da ke ga Allah shine tabbatacce da'im abin da ke ga Allah na ni'imarsa da aljannarsa da shine tabbatacce wanda baya gushewa kuma baya karewa amma abin da ke wannan duniyar da abin da ke hannunku to ubangiji ya ce duk sai ya kare yasa wani mai hikima yake cewa a la tanqudu uhudakum kada ku warware alƙawaranku tatlubuna bi naqbiha ghardan qalilan min ad-dunya wanda kuke nufi da wannan warware alƙawarin dan wani abin duniya kaɗan ku yi ƙoƙarin cika wannan alƙawarin ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq abin da ke gare ku zai kare abin da ke ga Allah shine tabbatacce abi Musa al-Ash'ari Abdullah bin Khayy Allah kare da rifi ke cewa man ahabba duniyahu akhara bi akhiratihi duk wanda yake son duniya in dai duniya kake so to zaka makara lahira amma imda haka yace yaji manzon Allah ya faɗa in dai ka biya duniya amanna to sunanka makararre a game da harkar lahira wa man ahabba akhiratahu duk kuma wanda yake son lahira sai yake so ya fifita can akan nan to akhara bi duniyahu to dole sai ka hakura da wani abin a duniya yasa Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ad-dunya jifa ita duniya da mushe ce ba abinda Imam al-Hasan al-Basri ya sibbanta duniya da shi yace mushe ce duk wanda zai je kan mushe yace sai ka hakura da haduwa da kannuka da kurai yanzu a ce wani bijimi ya mutu an jefar da shi kura za ta je kare zai je anguli za ta je kowa ma zai je kuma ka tsaya ga yadda ake mitin akan duniya musamman akan harkar zaben gwamnoni ko shugaban kasa da kai da wanda yake ba Allah ma dole cikin hada guda mun sha ci a tebur daya kun hadu kuma kuna tafawa da juna duniya kenan amma yayin sai shigo mana nan ai bai isa balan lahira muke nema amma inda mitin din duniya ne wallahi mun shigo da su ba za ta shiga ba sai da su dole yasa ce duk wanda zai nemi duniya kai tsaye to yayi hakuri da shakutuwa da karnuka da kurai da ungulu da ma abin da baka sani ba akan duniya wallahi ba abin da ba za ka rubuta shi ba in dai ka riga ka bata amana kuma ubangiji iya cewa qarariya ce ta ma kare kuma bata taba alƙawari ta cika ba duk alƙawarin da ta yi ƙarya ne yaudara ce masu hikima suke cewa daga cikin makiyanka manya-manya guda uku akwai duniya ce duniya ba mai son ka bace a kullun abin da zata zo ma da shi in kai tsam kai tunani ba mai kyau ba akwai shedan daga cikin makiyarsa akwai son zuciya daga cikin makiyar son zuciya shedan da duniya duk wanda ya halaka ɗaya uku ne ya halakar da shi ko son duniya ko bin son zuciya ko kuma bin duniya ko kuma wannan ko shedan ɗayan uku ne ba da duk wani batacce sai yake cewa fa'asaru ma ya fuka alama ya fa ku yi ƙoƙarin fifita abin da zai tabbata kan abin da zai ƙari Allah ya riga ya faɗa mana duniyan nan ƙarariya ce lahira kuma ita ce tabbatacciya to in dai da hankali iya aiki hankali to ka fifita tabbatacce akan mai ƙarewa ine fa'asaru ma ya fuka alama ya fa ku yi ƙoƙarin fifita abin da yake tabbatacce ne kan abin da zai ƙare ma inda kum yanfado wa ma inda Allah baq Allah ya ce wa lajizyan allazina sabaru waɗanda suka yi alƙawari wajen cika alƙawari suka yi alƙawari wajen tsayawa akan gaskiya suka yi alƙawari wajen jama'a musulunci da sunna suka yi haƙuri wajen kiyaye duk abin da ubangiji ce a kiyaye to Allah ce zan saka musu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu Allah zai muku sakamako da fiye fiye da abin da kuka aikata in ka aikata abu kaza mai kyau to Allah da ahsan zai ma ya kawo siga ta tafri da abu wanda yafi komai kyau idan kai ɗaya sai Allah ya ma dubu saba'in kaga bi ahsan kenan idan ka yi kaza sai Allah ya linka ma ya linka ma ya baka domin shi Allah karimi ne Allah karim ne mai baiwa ne mai kyauta ne yasa yake cewa duk wanda manzo Allah ya hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk Allah yake duk bawana da ya saba wani aikin alkhairi azumi ne nafilfili ne zuwa gun karatu ne sadaka yake kyauta yake kuma ya shiga wani yanayi wanda bai ba shi da damar aikata wani aikin ko rashin lafiya ko shi ma tattalin arzikin sa yayi kasa to sai manzon Allah yake bada labari Allah zai cewa mala'iku duk abin da bawa na yake lokacin da iya da lafiya in rashin lafiya ta same shi kuje ku rubuta masa ne yanzu la kaddar Allah a ce akwai wanda muke wannan karatun da shi duk mako yau kuma jinya ko tafiya ta hana bai zo ba to manzon Allah ya ce kamar iyanan ake rubuta masa ladan domin shi Allah karim ne idan ka saba sadaka da kyauta da kuɗi an gane ku kuma Allah ya sa ka shiga gargada tattalin arzikin yayi ƙasa wallahi duk lokacin da kake sadaka nan sai a rubuta maka nai duk lokacin da kake wallahi sai a rubuta maka nai yasa ka ribaci akwai ɗinka kafin babu ta na mu yau ga sarkin Hausawa Allah ya kara masa lafiya da yana nan da yanzu muna tare da shi muna adon Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya cika masa wannan ladan saboda duk abin da kake na alkhairi jinya ta zo ko tafiya ko wata larura to manzon Allah ya ce ubangiji zai mala'iku ku rubuta masa ku rubuta masa na san da dalilin da yasa dai yasa qur'ani ya ce walajizyanna allazina sabaru haƙiƙa zan yi sakayya ga masu haƙuri ajrahum ladan da zan ba su bi ahsan fiye da abin da suka aikata fiye da shi bi ahsan ma kanu ya'malu mafi kyau akan abin da suka aikata na'am ayatu gamba man 'amila salihan min lakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna falanuhyiyannahu hayatan tayyibah na'am ولنجزينهم أجرهم
Allah ce man amila salihan duk wanda ya aikata wani kyakkyawan aiki min zakarin aw unsa namiji ne ya aikata ko mace amma ka'idar ko sharri shine wa huwa mu'min alhalin iya da imani yasa aiki abin da ke daure shi ne imani ana fahimta duk aikin da kai na gargari to ka'idar sharɗin karɓarsa a gun Allah sai ka zamto mai imani ne wa huwa mu'minun Allah ya ce iya da imani falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce zan raya shi rayuwa mai kyau rayuwa mai daɗi fi duniya bi rizqil halal ana fahimta au bil qana'a a duniya rayuwar duniya mai kyau inji Allah shi ne ma arzikin halalka na rayuwa a cikinsa in kuma Allah ta'ala cikin mashi'arsa da ikonsa bai yi za ka yi arzikin a duniya ba to sai ya ma arzikin kana'a ya ma arzikin wadatar zuciya duk abin da Allah ya baka ka haƙura shi ne rabonka ba ka gasa ba ka sha'awar abin da ba naka ba shi ma arziki ne wannan arziki ne yasa ƙur'ani ya ce irin waɗannan ɗin jahilai sai su zaci mawadata ne ta'arifuhum bi sima'u la yasaluna nasu ilafa idan ka gansu to jahilai sai su yi zatan mawadata ne don ba sa tambayar kowa komai sun rike talaucin su da babun sun yadda sun yadda Allah ne mai kuma haka yi su da su sun hakurkurtar da kansu ana fahimta ya samu aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce alkina ginan nan ita wadata wadatar zuci ita ce wadata kuma haka ne haka ne haka ne wadatar zuci wallahi ita ce wadata za ka yi mamaki za ka ga wani ba ma miloniya ba ne biloniya ne amma wallahi akan naira ɗari ya ji su da wani iya ta ɗura ashira kan naira ɗari amma na san kai dai mai zuwa gun karatu naira ɗari ne ba za ta kai zagi ba ko ba gaskiya ba naira ɗari dai a yanzu nan ba za ta saka ɓata lokacin ka wajen zagi amma wallahi wani sai a sharɗin minti talatin akan naira ɗari kaga ba wadatar zuci ba wadatar zuci ya sa manzon Allah ke sha Allah ma iji al rizq ala muhammadin kafafa ya Allah manzon Allah ne ke wannan addu'a Allah ka mai da arzikin gidan annabi Muhammadu da iyalansa ya zama to na biyan bukata ne manzon Allah bai addu'ar ya tara kuɗi roƙo yake Allah ya sa bukata in ta taso akwai abin da za a yi bukata shikenan yasa sahabi Abu Zar ya dau wannan Abu Zar an ce baya kwana da kuɗi duk abin da ya samu idan ya gama shefanen dare ya sallami gidansa wallahi duk ba da su yake ya ce wallahi ba zai kwanta ko kwabowa in Allah ya kai mu gobe ma Allah zai bashi za ka iya wani iya da abincin shekara ma amma sai dami kansa sai ya sa wata fargaba a zuciyarsa wai tsada aiki ko zai shiga uku ko wani abu da amma wallahi abu a abu zar gifari bai kwana da duk abin da ya samu a yi ne in dai yamma ta ya ga ya sallami gidansa to sai ba da shi sadaka yace Allah kai mu gobe kuma Allah kai mu gobe Allah zai ba da yadda zai yasa da Usman dan Affan ya dai yana da shi gwamna a wata jiha a kasar Iraq da yaje sai yace zai ta dabitin wannan agun mutanen jiha yace to kun gani ba na kwana da kuɗi idan yamma ta yi na gama jefani na to ba sadaka nake da abin da ya rubuta to kuma ku yi haka suka ce awa za ba za mu iya ba daga nan ya matsa musu suka zo ka samu wasu matsan afan suka sanar da shi cewa gwamnan kafa ga abin da yake sha biyu mu kuma wallahi ba za mu iya ba sai kirawo Abu Zar yace Abu Zar ka dawo zo Madina da yazo Madina yake cewa to kaga su imanin ku da kai da su ba ɗaya bane kai ka zauna da manzon Allah kai sahabi ne su kuma abun su akwai wanda ba su ga manzon Allah da yake saboda ka wannan ka'idar ce ta ka dora wa kan kuma abu ne mai kyau ba ma ma inkari to amma kar kallafa mutane wani aikin ya fi karfin su ana fahimta shi kuma yace gaskiya in ba za su yi ban ya fasa gwamnan ba zai yi ba daga nan ya dawo Madina a wani kauye Rabda gefen Madina bai fi kilomita biyu ba a ne ya samu masauki har ya gama rayuwar sai mutabu akai domin ya hakura da gwamnan wallahi ya hakura da shi abin da yake faɗa da kashe-kashe a kansa da tsafi da bokanci amma yace wallahi shi hakura ba zai yi wannan ba zo ne sahabbai ba haka karai kuma kun san abin da ya kawo irin wannan wallahi duniya ce ba zuba ta amana kai ma ka gwada rage duniya a ranka za ka ƙara imani ka rage guri ka mai da duniya kawai wani gu ne na tamfarare rayuwa kawai za ka tafi kamar shi kullum ka na sa wannan a ranka sai ka ƙara imani amma duk lokacin da duniya ta zauna a cikin zuciyarka to imani kuma raguwa yake imani raguwa yake ana fahimta shi yasa Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aikin kwarai a cikin ku namiji ne ko mace alhali iya da imani Allah zai raya shi rayuwa mai kyau falanuhiyannahu hayatan tayyiba fi dunya arziqul halal a duniya sai Allah ya mai arziki na halal dukiyarsa ba ta hana shi sallah dukiyarsa ba ta sa ya shiri ba dukiyarsa ba ta sa ya sai masara da wake da shinkafa ya koyi sai sun yi tsada ya fito ya sai dukiyarsa ba ta masa wani rizqul halal ne ana fahimta dukiyarsa baya bada kudin ruwa a ciki baya ƙarya baya riba baya komai dukiya ce ta halal ayi ayi alkhairi a taimaki addini to irin wannan ita ce arziki inji Allah yasa yazo a galabiya masu kuɗi ne ba masu arziki bane arziki shine na halal wanda zaka iya juya dukiyar ba ta juya ka ba amma yanzu a galabiya dukiyar juya mutane take yi amma dukiyar halal kai ne kake da full control akan ta zaka iya cewa aje a gina masallaci a gunda suke bukata aje a gina makaranta a gunda suke bukata a nemi ƴaƴan marayu kaza zan dau nauyin karatu dukiyar halal kenan amma dukiyar haram da wahala ga irin wannan aikin ya faru kullun sai a gina su to a bayan gari ai ta kimshi abubuwa ana gina plaza plaza ku yi hakuri masu gina plaza da kunan halal ba da ku muke ba ana fahimta a gina wancan a gina wancan amma abin da zai taimake ka ka samu sanyi a kabarinka wallahi ba za ta nuna maka yi ba kuma duk abin da ka bari a wannan duniyar duka to kai fa in dai baka yi alkhairi ba a lahira sai kai nadamar barin sai kai nadamar barin sa a wannan gida in dai baka yi alkhairi ba saboda ka tsakaninka da wannan gidan in Allah ya kore maka gina lahirar ka ce shine wayo shine dabara dukiya ce Allah ya baka ilimi ne Allah ya baka hikima ce basira karfi to kai kokarin neman lahira ne yasa masu yiwa karuna da tiya suke ce masa wa bata gifi ma akan ataka Allah darul akhirah
ولا تنس نصيبك من الدنيا نعم وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض نعم إن الله لا
Allah yake cewa masu yi wa ƙaru da nasiha suke cewa da shi wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ya ƙaru na duk wannan dukiyar da Allah ya baka mu wana muna ma nasiha ka nemi gidan lahira da ita kai alkhairi ka gina alkhairi ka gina kabarinka ka sharewa kanka gunda za ka kwanta da ita shine ma'anar wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi lahira kai kyauta kai sadaka kai taimako kai da ikilasi to in kai wannan dukiya tayi dukiya an shiribata ana fahimta wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma hakan karka manta rabanka a duniya karka ce ba za ka nema ba karka ce ba za ka tara ba kai ka tara din ka nemi abu ne mai kyau amma ka nemi lahira da shi wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk qaruna ka kyautata ka kyautata wa mutane kamar yadda Ubangiji ya kyautata maka. Ana fahimta? Ya masu kudin Gombe, ya attajirai masu dukiya na wannan gari, wa ahsinu kama ahsana Allahu lakum. Ku kyautatawa talakawa bayin Allah marayu, gwagware mata, ƴaƴa marayu da aka mutu aka bar su. Suna kwana da yunwa. Wa'ansu sun rasa inda za su sa kansu. kun kimshe dukiyar da ba ta da iyaka kuma ku musulmi ne har ma kuna cewa ku ahlus sunna ne ku yi kokarin ku kyautatawa al'umma kamar yadda Allah ya kyautata ku ba karfin ka bane tara ma dukiya inda da karfi ake nema wallahi baka isa ka je wani gun Allah ne ya zabe ka ya danka ma ajiya a hannunka to kamar yadda Allah ya fifita ka cikin miliyoyin al'umma sa to kai kokarin kyautatawa mutane da abin da Allah ya hore ma makotanka ƴan uwanka danginka in ka wadatar da su maka je ka biya kowa yayi kokarin taimakawa danginsa da makotansa da aminansa da abokansa in duk masu kuɗi za su yi wannan sai kaga an samu raguwar wannan musibar sai wannan babun da kwana da yamma wallahi sai ya ragu amma ga dukiya kaman za ta fito ta yi magana amma makocinka iya kwana da yunwa me amfani da ba ta da amfani sai ka mutu kuma ka dinga nadama a gobe alkiyama وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض الله yace kada ku nemi barna a bayan kasa dan Allah ya baku dukiya kar dukiya ta saka shashanci ta saka sharholiya ta saka gayyato saban Allah ka dinga aika mawaka dukiya kana ba su motoci kana ba su gidaje ana yawo da karoi ana ihu ana kida to Allah yace in ya baka dukiya kar kai wannan kar kai kashi Allah yake maka kar kai wannan da dukiyarka kar a yi biki bikin ya zamto kamar na yahudawa ko nasara ana ta ihu ana kira ana cakuduwa maza da mata ana na'id kaza dai kaza na'id kaza dai kaza ana ta banzatar da kuɗi a banza da wufi ga almajirai suna kwana da yunwa marayu masallatai wa'ansu ba fikila ba fanka ba shimfiɗa wa'ansu almajiran ba littafin da za su karanta ba komai amma a bikin ya sai kashe miliyan goma akan mawaki da makara da daidai nine nine duk haka ake yi saboda ka mu gyara Allah ba wasa yake da mu wallahi inda yake sako da ayoyin alqur'ani da mu yake ba da wansu yake ba ku gyara ku kyautata sai Allah ta'ala ya kyautata mu Allah ta'ala yake cewa huwa mu'min falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah yake zan raya shi rayuwa mai kyau rayuwa mai dadi Allah ta'ala yake walajiz yannahu kuma irin waɗannan mutane zan musu sakayya ajrahum lajin da zan ba su bi ahsan ma kanu amalu fiye da abin da suka aikata wajen kyau da alkhairi ka aika kadan ka aikata kadan Allah ya ma da yau ka ba da kalilan Allah ya ba ka kafiran ko yaje masu bara ka ba da kwaga ne ka ba da kalilan Allah ya ba ka kafiran haka ne magana take daidai ne wannan ka ba da kadan Allah ya linka ma mai yawa ya ma linkin balinki Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ya ba mu kuma Allah ya ba mu ikon ikilasi Allah ya karba mana aya ta gaba
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين الذين هم به مشركون
aya ta daidai kenan kuma anan zamu tsaya fa iza qara'ata alquran Allah ya ce lokacin da zawo karanta alqurani ai suka ce iza arastumul qira'ata alquran idan kun yi niyyar karanta alqurani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ku nemi tsarin Allah daga shaitan abin jefewa yasa aka sunnanta kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دي ya tabbata wannan duk suna tazo da wannan guda uku ana fahimta duk lokacin da za ka karanta Qur'ani Allah ya ce kai wannan amma wa'ansu daga cikin malamai akwai Imam Malik da wa'ansu daga cikin mabiya Imam Shafi'i da wa'ansu daga cikin magabata suka ce sai ka gama karatun zaka yi auziyar domin nassin ayar doron ayar haka yace fa iza qara'ata qara'ata fi limazin idan kun gama karatun qur'ani sai ku ce fasta iz billahi minash shaitanir rajim arama kake ana bayyana haka wasu malaman suka ce kuma hikimar su shine ladan da ka samu da alkhairin da ka samu ka roki Allah kan shaitan ya bata haka su ma suna da dalili amma kuma kalafar jamhur gaskiya sun saba jamhurin malamai jamhurin malamai sun ce anan Allah ya shafe wani abu ne a ayar kamar lokacin da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salah ai idza aradtumul qiyam idan kun yi niyyar tahi ku yi sallah sannan fagfil wujuh ana fahimta to nan ma daidai yake da wancan aya idan kun yi niyyar yin karatu ku nemi tsarin Allah daga shida kuma Qur'ani ya cika da wannan al-majazi bil hazb din iya aro abubuwan da aka goge a babin tafsiri domin ma'anar ta ƙara fituwa fili ana fahimta to daidai wanda ka dauka wanne ka dauka ji eh a farko ko bai za qara'atul fa iza qara'atul qur'an idan za ku karanta al-qur'ani mai girma fasta'iz billah ku ne matsarin Allah minash shaitanir rajim daga shaitan abin jebiwa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu shi shedan bashi da dama sultani shine wata sai'ara bashi da ta cewa shedan ba zai iya hawa kan masu imani ba ana fahimta bashi da dama bashi da iko ya juya masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun wadannan masu dogaro ga ubangiji din mai imani da tawakkali to shedan ba zai iya juya shi ba inna ma sultanuhu damarsa da sai'arsa ala alladhina yatawallawnahu iya kan waɗanda suka bi shi suka amsa kiransa wallazina hum bihi mushriku wanda suka hadu da shedan suke wa Allah shirka to duk mushriki to shedan zai samu dama akan zai hana shi shedan zai hana shi sallah zai hana shi azumi zai hana shi wankan janaba zai sa ya taha qur'ani duk mushriki zai wannan shedan ya samu sai tsara akan sa amma in kana so ka fi karfin shedan ka zo mai imani kuma imanin na gaske ka zama to mai tawakkali mai ikhlasi wallahi shedan zai ya barka tunda ya riga ya faɗa da ma illa ibadaka minhumul mukhlasin ina zan halakar da bayi amma masu ikhlasi sun bukarfi na kai kokarin zama mai ikhlasi mai dan Allah mai imani mai tawakkali shedan zai yi barka ana fahimta Allah ya samu dace zamu samu matsaya nan insha Allah wannan shine cikon aya ta 100 a cikin suratul nahl abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ka yayi mana abin da yake damu mu ya Allah Allah ka yayi mana damuwar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kamar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mata barki madidici Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mata barki madidici Allah ka shirya da mu da zuriyar mu ya Allah ka dora mata barki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka dukkan damuwoyin mu Allah ka magance mana su dukkan abin da muka dosa na alkhairi Allah ka cimma mana shi duk abin da ya doso mu na shari ya Allah ta'ala ka tsare mu daga shi Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai yawa mai alkhairi Allah ka shayar da mu ruwa mai yawa mai alkhairi Allah ka raba mu da fari da kwari duk abin da zai tada hankalin mu Allah ka raba mu da shi Allah ka mana arzikin gamawa da wannan duniya lafiya Allah ka mana arzikin gamawa da wannan duniya lafiya Allah ta'ala masu neman addu'o'in mu da namu duka Allah ka biya mana su Allah ta'ala muna roƙonka dattawan mu na wannan masallaci Allah kai musu albarka irin su Alhaji Malan su Alhaji Muhammad dan Fulani irin su Dr. Tajani da irin su Alhaji Babangida wanda kwana biyu mu ganye ba sai yau to Allah ta'ala ya sanya lafiya kuma ya sanya albarka a rayuwa da sauran dattawan mu ga sunan da yawa da limaman mu irin su malam Yahaya su malam Usman Allah ya kara mai lafiya dan uwa malam Umar bi Shanu Allah ta'ala ya kara masa lafiya shi ma ya saka fara yake da sauran yan uwa yan media Allah ta'ala ya musu albarka akwai malam Isa ya dawo daga tafiya masa rashi a garin Jos to muna adon Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya sa aljanna ce makomarta zuwan da ya dawo lafiya muna roƙon Allah ya hada shi da ladan a ciki wanda ya asasa wannan masallaci sanata goji Allah ta'ala ya biya masa bukatun sana alkhairi mahaifiyarsa Allah ya bata lafiya ayyukan sana alkhairi Allah ya karba masa Allah ka bashi ikon fara da ayyukan sana alkhairi duk abin da zama alkhairi gare shi Allah ka tabbatar masa abin da zama shari gare shi Allah ka kawar da shi a kansa Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai wani amini na Alhaji Yayaji akwai wata bukatar sabon Allah wani haƙƙinsa da yake nema ya makale sanadiyar wa'ansu yanzu haka magana tana kotu to muna addu'an Allah ya kwato masa haƙinsa Allah ya kwato masa haƙinsa Allah ya kwato masa haƙinsa Allah ya kwato masa haƙinsa Allah dan girman ka Allah ya kwato wannan bawa Allah haƙin shi akwai dan uwansa Alhaji Ibrahim da Alhaji Abba muna musu addu'an Allah ta'ala ya biya bukatu na alkhairi ya aina shin biya bukatu na alkhairi ya sa a gama lafiya kada mu tuya manta da albasa akwai aran ma ko kuma shi ma ni na sani akwai wata bukatar sa ni na san da amma ba zan faɗa muku za mu dai sashi addu'a Allah ya biya wannan bukata Allah ya gajarta jira Allah ya biya bukata Allah ya samu lafiya mu gama lafiya subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh shi yana da riyago